عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وصار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيما تشيرنا بهذا المحضر وإساءة به بنظرة تاتينا في الظهر الحمد لله يوم الخميس عشرين دقيقة وتزدمادة آخر shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar da hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da hudu ga watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu za mu ci gaba cikin karatu littafin nan na jawahiru rasail alhawi da ba'adi kudumi wa sisir wasail wanda yau zai zama karatu na goma sha shida بسم الله الرحمن الرحيم فصل أيوة إن شاء الله عن الصمت الثامن دون عشرون من الوصايا وثيقة تا عشرين سقط رسم وثيوي
بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على صلى الله على سيدنا محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله الواحد godiya ta tabbata ga Allah wanda yake madayanci الذي لم يلد ولم يولد wanda bai haifa ba ko ba haife shi ba ولم يكن له كفوا أحد kuma kini bai kasance gare shi ɗaya bai kasance kini gare shi ba والصلاة والسلام talati da mace da fata على الفاتح الخاتم a bisa mazawa sallallahu alaihi wasallama wanda yake da waɗannan mawumace tsofi shine mabudi shine marbi Allah shine alfadi mai buɗe abin da yake rufe ta daga samuwa halitta gaba ɗayanta kuntu ban da baksiyar na urab fa'arabtu an uraba fakhartu halkan ba ta'arrabtu bihi ba arafuni da kuma aljanna tana rufe sai maza Allah ya ce ya ce ana awwala man yuharriku man yuharriku halqal jannati fa astabtuhu fa yuftahdi fa adkhuluha wa ma'i fuqara'ul mu'minina wa la fakhr Allah shi ne zai buɗe aljanna kuma shi ne buɗe halitta baki ɗaya alhatimi kuma shi ne shugabanci kuma shi ne ya cika zirin manzanni da kan manzo Allah ba a kuma annabi ba ba da ai manzo ma kana Muhammad da ba a hadin rijalukum walakin rasulullahi wa khatiman nabiyyi kamar da ayata ba نعم سيدنا محمد صلى shugaban الله manzo Muhammad عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ورضي الله Allah ya tsare yadda عما لدى الكائنات ga madadin kasantattu
والعوالم العينية والغيبية da kuma adam duniyoyi na sarari da na koyi سيدنا أحمد shi ne shi Ahmad Tijjani rabbi Allah Allah ya sani ya zara gare shi أما بعد bayan abin duk da ya gabata da bai wuce kuma za ta gaba a kisan Allah da lama نعم فسلام سليم gaisuwa ku fitacciya da tabbata لا لغو فيه ولا تأثير wanda babu wasa a cikin ta babu anna a cikin ta إلى أخينا wannan gaisuwa ta tafiya zuwa ga dan uwan mu وحبيبنا masoyin mu أن نفسر على زاد زاد علي Aliyu أي أن نفسر علي زادك
shine mai tafsirin nan Aliyu Dazik gaisuwa ta tafi da gare shi وفقنا الله وإياه fakan Allah Allah ya dace da mu da mu da shi لما يحب ويرضى ya dace da mu ga abin da shi Allah yake so kuma ya yarda da shi وداوي بمنه قلوبنا المرضى Allah ya wazi kasan mu marasa lafiyar nan magani da kai wasu tabaraka wa ta'ala نعم ويرزقنا وإياه عافية الدارين Allah ya azurta mu zaman lafiya a duniya da lahira وسعادة da التاريخ azurta wa arzikin duniya da lahira ba gida نعم يليه الإيلام abin da yake kushi a cikin takardar da shi ne ina sanar shirka بأني قد أتاني كتابك الكريم cewa takardar nan zaka mai girma ta zo min na ga wasiƙarka ووقفت على كتابك السليم na karanta zancen ka wanda yake kushi na ga abin da ka rubuta na gani وقريت في أصول كتابكم na yi farin ciki da isowar wannan takarda taka na ji abin da ka faɗa na yi farin ciki da ita فرحا farin ciki sosai والذهب بمثله همتنا إليكم
da wadda har bihi himmatuna har himmanmu ta fuskanci zuwa gare ku bihi saboda abin da na gani ka rubuta sai na ji na himmaci da ku
وقد جددت لك الرزق اللازم to ga tukuici na yi maka tajdidi na jaddada maka wurudin da yake na lazimi wato wurudin da yake na dole a cikin ɗariƙa tijjaniya na jaddada maka idanunsa والوظيفة المعلومة da wazifa wanda ka sani وذكرى يوم الجمعة da zikirin juma'a duka na jaddada maka idanunsu بالإذن الخاص na yi maka wannan tajdidi ne da izini ke bantacce للشيخ رضي الله عنه izini ke bantacce daga shi ta ranar da Allah ta'ala anhu.
وهنيئا لك ina taya ka murna ina maka murna da wannan tajdidi da ne maka وقد قال شيخنا رضي الله saboda عنه shehu mushrik radiyallahu ya faɗa من وضعنا عليه تابعنا man wafa'ana alayhi tsaba'an tabi'ana duk wanda muka buga masa tsanki ko hakimin mu muka buga masa hakimi يهنئ به ta hannu a gairu to wannan abin a taya shi murna da wannan ne duk wanda muka buga mai sam ma'ana muka ba shi dariƙa ya shiga cikin ahadin mu to wannan ya cancanci a yi masa barka da aiki a yi masa murna da ya samu kansa a wannan zarin saboda kai ma ina maka murna نعم. معنى ذلك abinda wannan magana shi ta take nufi من أخذ عنا الورد cewa duk wanda ya karɓi wurfi daga wajen mu ya karɓi tsannika a hannun mu نالت عزم To الدارين wannan ya samu arzikin duniya da lahira في دينه nan take in dai bukatar su shine wato arzikin duniya da lahira mara shiga aljanna gama wani duniya lafiya shine bukatar ka a cikin dakika ta daga nan kana shi ta maka samu wannan
نعم. وأوصيك ina maka wasiya kai Ali Jabir وأوصي نفسي kuma ina wa kaina wasiya ni Shehu Ibrahim بتقوى الله ina wa kaina da kai wasiya da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala في السر والدار a sarari da kuma a koyi والاشتغال به تعالى kuma ina maka wasiya da shigantuwa da Allah tabaraka wa ta'ala بربني كل ما ta سواه kan watsi da duwanin Allah a watsa da duwanin Allah a shiga da Allah واعلم kai sani أن كل ما سواه Allah ba su wawo cewa duk abin da yake wato wani wani Allah tabaraka wa ta'ala كثر من قطيعة يحصيه الظمآن ماء kamar misalin ka wani wani ya ce a bige wanda mai jin kishiwa in ya ganta sai tsammata ruwa ne mutum idan yana jin kishiwa kuma ba kishiwa yake ji ba dai ayyo Allah ta ya kusance ne saboda tsananin bukata ta fi bayyana wurin wanda shi yana jin kishiwa dama mutum da yake jin kishiwa misali idan rana ta take in ya kallo saman sahara rairayi ko saman kwanta nesa sai ya kamar ruwa ne a malala a kwance sai ya je ka a guje na da mutum zai sha ruwa sai ya je sai sarfa ruwan kuma حتى إذا جاء sai idan ya je wajen da ruwan yake لم يجد شيئا sai ya sarfa ruwan kuma wajen Allah ya da hukumu sabon kwan zabo kuma zai shiga Allah a wajen misali ke da saboda ka ashe wannan kamar wanda ya sunanta ga abu kamar akwai amma babu to dukkan halitta gaba ɗaya ka dace نعم duka sun saka da ba wai ruwan ba wai karwan da kan kwanta kawai ba ko wata an saka gani ga ta dai kamar sabon miya zahiri amma a hakika babu shi babu ita amma da kake kamar akwai su sai ka biyo su sai ka gaban shi ne ma'ana faɗin wani da wata ala alam tsara ila da su ka kai mamman da silla ko eh ba su gani bai da wani gidi shi kuɗin yi ruwa ana misalin komai na halittar duniya gaba ɗaya abin da yake cikinta kamar misalin inuwa ce inuwa ba hakika ba ce mai baki ga wasu ba za su mace ga gida sai ga baki da aka haka tsoron na shirka birnin wa hasa wani a mada kayan ne a mada ne su kan tsara wasu za su ko kamar yadda shehu shirye ke wata wasu yana tsara tsara kamar kamar wani ya da ko ga gani kamar akwai ne amma hakika sai ga babu shi ne amma so ake kamar da kanka kuma ka kai ga Allah shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da cewa wato a وتسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ko hatta ya tabayyana lahum annahu al-haq sallahu nuna musu ayoyin wato a cikin sasanni sanata inda suka duba su suka aya wanda za ta kai daga Allah inda suka waiga su suka aya wanda za ta kai daga Allah fi kullu shay lahu ayatu illa ala annahu wahyu eh wa fi anfusihim har a cikin kankansu ma za mu nuna musu aya hatta ya tabayyana lahum annahu al-haq hatta sun tantance ya bayyana garin su lallai shi ne gaskiya da abin da ba shi hukun annani wanda ba da kuma yin duni shi ba fil da abin da ba shi hukun annani shi za ka ga abin da mutum yana ba zai iya ga Allah wani ya da duta amma ya kai ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar da Allah Musa mun yi ko Musa ya ce ni Allah suna na bi a duk min rafi kamar din ko Allah ku sallallahu amma ba da maja haba nudiya an buri kamar din da wannan mawla subhanallahi rabbul alamin ya musa ina ne Allah da yanzu wani wutar kawai sai aka kiran sa da ba wuta wace ba muri ka wanda ne rawar ku subhanallah ya mutu inna Allah Musa ni ne Allah sai ga mutana wanda shi ya zama neman wuta amma ya zama dawa wani kuma da neman ruwa kada ranu da kace ya zo da Allah ma hatta idan da abu ne zai sha kuma me ko wata Allah sai da Allah a cikin da duk mutanen da mutum ya ba wani ke kawo da Allah kenan tabaraka wa ta'ala na'am واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم karki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وسيلتك ya العظمى zama maka shi ne tsari mafi girma بالاكثار من الصلاه da za عليه ka rike shi ko shi ne yawan shi salati gare shi وعند ذلك domin yawan shi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam هو الطريق shi ne tabarki shi ne hanya لمن يريد الوصول الى معرفه الله تعالى amma wannan wato ga wanda yake nufin saduwa ya zuwa ga sanin Allah yake nuna bada wata ala wanda yake nufin sadu ya zuwa ga sanin Allah shi ne wanda yake wato zai zai da suke zuwa ga wannan kuma wato wasila manzo Allah zai zama wasila gare shi in ya rike shi take da Allah
وبالاخص musamman ma ذات الفاتح لما هنالك salatul fati da mamu daga tari فإن فإنها الكنز الأعظم domin salatul fati ita ce wato a ita ce taska mafi girma والسر المتعظم ita ce kuma sirri wanda yake wato madan sani وعين المعارف الأكرم wato sirri madan sani sirri ne wanda ba a iya riskarsa ba a iya gane shi sai ga ma'abuta fannin eh shi za ka na ta da lasumai saboda shi tsara son wata ishara ce kawai zane zane ne da sai ahalin da suke fahimtar sa to sirri madan sani ba za ku yi yan sirta ba kowa yake riska ba salatul fati da mamu daga ba wanda ya san hakikalin girmanta sai dai Allah kawai a tashin da na bula basu zai kan ce duk abin da kwaje mun faɗa sai da ba fa shine wai wancan da zai bashi din ba ana faɗa iya abin da zai kwaje kawai eh ana faɗa iya abin da mutane za su yi kai da kawai wa ayyul ma'arif al aqwam kuma ita ce wato ita ce a a a hakikalin ma'arifa mafi da zai shi kuma mafi mafi tsayawa
فإن لها مراتب ثلاثة salatul fati tana da martabobi guda uku مرتبة ظاهرة akwai martaba ta sarari وباطنة akwai martaba ta koye وفائدة فائدة akwai kuma martaba wacce ke wato ta koyon koyi ومرتبتها الظاهرة martabarta wadda take ta zahiri kuma تستغرق أعمال جميع أفراد الكائنات ومرتبتها الظاهرة martabarta zahiri kuwa تستغرق أعمال جميع أفراد الكائنات wato tana nutsar da dukkanin tana nutsar da dukkanin ayyukan baki ɗayan kasantattu ma'ana duk aikin da talibai suke ta daga tasbihi ne ga Allah ta daga salati ne ga manzo Allah ta daga zikiri ne ta daga istighfari ne kowane irin qurbani alam suke
من أول العالم yi إلى آخرها tun daga farkon alam din ba tun da Allah ya duniya har zuwa ƙarshen ta to duk irin aikin da suke martaba salatul fati da ma'u gure ka ta zahirin ba tana nutsa da duk wannan aiki ba sai ana da za a dora su a cikin ji a ɗauki salatul fati a dora a cikin a ɗaya ko ayyukan nan da halitta ta da kai suke baki ɗaya don an zuba za su aure salatul fati da za a aure shi wanda da zahiri tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ta a zai mutum a shekko ta ga duk abin da ake faɗa na wata wata ba ce lallai ya abin da zai faɗi ya ke fara akwai abubuwan da suke wato a a a a sai a ɓoye sai mai mai zirani ba ce ya je lahira sannan ya zaɗa abin ba kawai mun gode wa Allah kan wannan ومرتبتها الباطنة martaba ta guda bayani ne تستغرق أسرار بلوغ العالم tana nutsar da asirce asircen baɗinin dukkan alam من أولها tun daga farkon ta إلى har da آخرها ƙarshen ta
ومرتبتها باطنة الفائدة martaba ta guda baɗinin baɗinin tana da baki سر العالم wannan sirri ne mafi girma الذي هو غاية الغاية wanda mukuran mukura ke da wanda sai shuru kawai sirri ne mafi girma ba ba magana na gudu sai shuru وعليك يا أخي saboda ka na gode ka dan wana بالإكثار من هذه ka الثلاثة yawan ta da yin zalaki dan yi abin tasir في kuma ذلك kowanne mai zama abin tasir kowa ya ji shafi kawai mu yawan ta da ka zalin fasi da babu rika في سائر الأوقات a cikin الليلية sauran lokuta wato na dare da والنهارية kuma lokuta na rana mu sai zan baki ba shi ba ne وكل خاصة بالله hakika ne wanda nasiha da Allah ولكن خاصة بأجل من ذلك الفائدة لما أغلق sannan ka zuzumci karanta zan baki da ma uku ne ka sau ɗari biyar بعد الإشاء الأخير bayan isha'i ta ƙarshe ma'ana lokacin isha'i wato na ƙarshe حول النهار abin nufi shi ne kafin bacci kawai kawai da kafin ka bacci ومثل ذلك في وقت الضحية ƙarshen dare kafin bacci ka zuzumci zalatul fati da babu rika ɗari biyar wa misal zalika kuma ka zuzumci zalatul fati ɗari biyar ita ma dai ran yau في وقت الضحية lokacin safar ma'ana kafin a kira asalatu da biyar da su ta yi ɗari biyar ka gaban da bacci to ƙarshen dare kuma kafin a tsadan ya ce asalatu kuma ka tashi ka tashi yin salatu baki ɗari biyar har yanzu
ومثل ذلك بعد التسويق sannan ka sake yin salatul fati da ma umure ka kuma hayyu sau ɗari biyar bayan ka yi lazumin safe bayan asuba kenan an yi sallar asuba a ƙari ka yi lazumi ka gama kuma ka sake salatul fati ɗari biyar har yau salatul fati ɗari biyar sau uku kenan farkon dare ƙarshen dare da kuma bayan sallar asuba bayan lazumi to wanda ya yi azkarun tarbiyya ya san me ma'anar wannan amma ba ce aka idan ka ji kuma kuka kama ka shayi ba a da izini ya ce ta an gaba a ga dai gurin sau da yana gaya wa alija jibini ya masa izini ya ce yi shi to kai ma kana san irin wannan izinin sai ka koma gurin na ka shehe ya yi ma irin wannan izinin akwai shan ba ma kuma iya abin kenan ba akwai ƙari wanda sanar da baki ne da gaji doro uku farkon dare ƙarshen dare bayan asuba akwai wasu abubuwan da zai ƙara ma da su kuma sannan ne sannan ya cika shi ne da mutum ya ji ya dinta sai yana yi motsi ko ta ke so insha Allah والتنمي أنك تصلي عليه in ka tashi karantawar kai niyyar cewa kana salati ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama امتثالا لأمر kan ربك bin umarnin ubangiji suna Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to ga kana salati dan bin umarnin da Allah ya yi وإجلالا dan kuma girmama ga manzo Allah dan وتعظيما girmamawa ومحبة dan soyayya ga manzo Allah لا غير ذلك ba dan wani abu daban ba shi yasa wannan gyaran ana yi wa masu shiga zakar tarbiyya yin wannan gyaran lalle suka gane ba kuma sai ya shiga zakar tarbiyya ba shi hutsa yana karanta ba ba zai je da kuyi fata shi bane yana ta karanta hutu zai fata shi ba dan haka ba zai yi ne in misali da amur lahi yana yi dan bauta ga Allah a nan zuwa ya kuma sai fata shi samu eh amma kai ne da wani abin da ba sabanin Allah eh ya nufi Allah da shi da abin da yake nufi Allah kawai shi ke kuma komai zai zo wasu sha ba na'am فإن المتعاون على هذه على هذه domin duk wanda ya dawwama akan karanta wannan sigar salfati uku wato ɗari بإذن biyar da tsanan gida uku بإذن الخاص بحاله ya luzumce ta da izini keɓantacce daga masu izinin shi sa na ce ba dan ka ji an faɗa a nan kawai sai ka tafi za ka kama yi ba sai ka koma gushin yin ta an ma izini amma za a gaya ma kai fiye da yadda za a yi kuma to in mutum ya luzumce ta da izini keɓantacce daga masu izinin يفتر عليه to lallai za a yi masa fatahi zai samu fatahi ba na fatahi ko shi ne ma'arifa samun sanin Allah tabaraka wa ta'ala لا محالة wannan ba makawa a cikin haka بحول الله وقوته karfin Allah da dabara Allah za ta samu wannan وهذا المكتوب kuma waye kaga an bashi bai samu rufa na'am shi ga ga wannan kadin yin duk wanda ya zaka masa irin wannan ijaza da wannan turki ne yace zai zafi ya kasa masa ya san Allah ya san ba rufa ba kuma dan an ce ga wani jayi ya kasa ba kai zuwa an yi sai dai kai da wuri wa samu ko da yi da kuma kace da shadda da kowa eh ragil وهذا المكتوب wannan abu da muka rubuta في هذا a الكتاب cikin wannan takardar da kake yi هو ما عندي من الأسرار shi ne dai abin da nake da shi daga asararu ba kana da ba asararu ba to da asararin nan wannan sirrin na tarbiyya shi ne asararin nan وأبي وأبدا kuma ya ishe ni kai ma kuma ya ishe ka والسلام assalamu alaikum assalamu alaikum في بداية شيخنا إبراهيم بن عبد الحاج عبد الله wannan shukka ce daga wannan mushin Ibrahim ya sallallahu alaihi wasallam ta وكتب عزيز kuma aliyu بن shi ne kada hasa shi حرام.
ya rubuta alhamdulillah
نعم فصل rayuwa insha Allah الثالث التاسعة والعشرون من الوصايا Hakika ta ashirin da tara daga wasiyoyi بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله صلى الله على عليه سيدنا وسلم محمد الفاتح الخالد فاتح الخاتم وعلى آله وعلى آله وصحبه وأهله وجلاله العظيم العظيم في مدينة كولك
ومن مدينة كولها wannan takarda daga birnin kaulaha ta fito
عام عام وتسعمائة وثمان وخمسين akira ani karshe karshen shekara ta dubu da ɗari uku da hamsin da takwas da hijira
إلى كافة الأحباب wannan takarda kuma wasiƙa ce zuwa ga dukkan masoya a da suke نفعنا الله Allah ya amfane mu ya وإياكم amfani su masoyan في الدارين a duniya da lahira duka الحمد لله وكفى godiya ta tafi daga Allah kuma ya ishe mu والسلام على عباده الذين اصطفى kuma sallama da gaisuwa su tafi da bisa bayansa wanda ya zaɓa وعلى آله salati ya tafi daga alayensa da وأصحابه sahabbansa أهل الوفاء والصفاء su ne ma'abuta cika alƙawari kuma ma'abuta tsarkaka وبعد bayan abin da ya gabata na da kirbo da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فإن أوقات العبد cewa lokutan bawa كما تكمل عن الشيخ kamar ta karrara kamar yadda ya tabbata daga shi da Allah shi da ya ce lokutan bawa أربعة guda hudu ne ba ka da na biyar
وقت وقت العادل akwai lokacin akwai lokacin da kake biyar Allah kaga lokaci ne wannan kana cikin bin Allah أو ما أو ما ko kuma lokacin da kana cikin zaben Allah wani da zabi kenan أو نعمة ko kuma lokacin da kana cikin ni'ima daga Allah uku kenan أو بلاء ko kuma lokacin da kana cikin bala'i jarraba daga Allah hudu kenan lallai dai a cikin wannan ba za ka fita ba dole a cikin wannan hudu kake ko da shi
وآدابها to na dubban waɗannan lokuta kuwa شهود من نشر shine ka rika ganin baiwar da Allah ya yi maka in a lokacin baiwa kake kana cikin lokacin ni'ima to ka rika ganin baiwar Allah daga gode masa kana cikin da'a kenan yau kana cikin da'a kenan والتوبة sannan kuma ka zama cikin tuba in a lokutan sabo kake kamar sabon ko ka tuba والشكر sannan kai godiya in kana cikin lokacin ni'ima والصبر sannan kai hakuri kai juriya in kana cikin lokacin bala'i da raba daga Allah وهذا amma الرقم shine ka kiyaye da bida da wancan hakuri ko lokuta
وهذا shi الرقم wannan lokaci din da aka faɗa تدل الحق فيه to a wannan lokaci da muke ciki yanzu shehu suna faɗa ne a san da yake wannan rubutun shekara ta dubu da ɗari uku da hamsin da kwanza shi ƙarshen ita wannan lokaci da muke ciki din nan shehu tajalli na haƙu biyu ubangiji ya yi wani irin tajalli a cikin wannan lokaci بما يرى كل عاقل ya yi tajallin da abin da zai dinga hankali ya gani da ba ta yi bayani ba kowa ya sa abin da yake ciki yanzu da shehu a nan mutum ka zo ta karama kai ka ce yanzu shehu kamar yadda aka rubuta ga tas kowa ne yana gani duk da hankali ya san da ake cewa sai an bayani ba
أنه تعالى cewa Allah tabaraka wa ta'ala أراد التعرف لخو- لخوات أحبابه Allah yana nufin ya ware suwaye ke kwantattu daga masoya da suwaye za su yi duniya su yi hakuri in ya jarrabe su da bala'i shi za Allah ya kawo wannan lokaci
في مظهر الكهري eh in ana cikin mazahar- mazahari na rinjaye daga Allah wato kahariya su ubangiji ta sauka Allah ya ya ya ya ya rinjaye bayi ya kawo abin da ba so suke ba ba dole su rayu da shi kuma Allah yana so ya gane hakurin mu da shi da
والمهنة bai- da baiwa ولا تخلوا مهنته عن مهنته To, kuma mihinarsa ba ta hali ga biran bin hasuwa wato mihinarsu shi ne jarraba da yau alkahar wani mihinarci jarraba da kuma wato rinjaye to la ta halu mihinarci mihinarci ita bai ita jarraba daga Allah ta baraka wata ala ba ta wofanta kullum an min halatti ga biran baiwarsa inda ga Allah ya kawo jarraba to akwai kuma baiwa a cikin haka akwai alheri a cikin wannan jarraba da ya kawo ولا قهره عن لطفه haka na ahaliyar ubangiji tabaraka wa ta'ala to ba ta kuma wanda kuma ga bude ga bude lutfi daga Allah din kuma hanyar akwai lutfi a ciki din ya kawo ahaliya kuma
ومعبد الإيمان to amma masu raunin imani daga cikin mutane والعقول haka na masu raunin hankali a cikin mutane زهدوا sai ka gansu sun burgici وغفلوا عن الله sai ka zana tare gaban Allah kuma suna suna zama kyamaki ce wanda ne jawo ce a wanda ne wanda ne ke mulki ba ko wanda ne ke dare ba ko mai kaza ba sai ta abubuwa ka nemi wanda za ka yabawa ka ce shi ne mai ne ka halatta daga gaban Allah ta haka وأكثر الشكوى sai ka tafi yawan ta kai ƙara suna ta kuka kullum suna ma والإعتراض والندم
kawai da kai gaban Allah tabaraka wa ta'ala وصد sai الزهد su dinga zagin zamani ce wannan zamani mun zuwa irin wani zamani wani iri su dinga zagin zamani shi ko zamani ba a zagin sa eh domin Allah shi ne zamani
ووالله da Allah nake rantsuwa bishiyu ثم والله na ƙara rantsa muku da Allah har yau ما رأينا أشرة، أشرة.
ما رأى من من قبلنا.
قبلنا ba mu ga ko da ɗaya bisa goman ɗaya bisa goman abinda wa'inda suka gabace mu suka gani ba من ya البلايا daga bala'ai da za a raba masifin da aka jarraba magabata na kwarai da su gida ɗari da wata gida ba shi bishu من زمن النبوة tun daga zamanin annabta ake jarraba irin wannan إلى قريب من زمننا har ya zuwa wato kusa kusa ma da zamanin da muke rayuwa a cikin nan bayan kaɗan
ونسأله تعالى amma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala دام da العافية gwamnan lafiya da والإيثار kuma kyautayi da gare shi
وليس البلاء من هوان العبد على الله shi bala'i kaga ya sauka ba yana nuna wulaƙantar bawa a gurin ubangijin sa bane ba yana nufin da yaka kai wulaƙantaccen bawa ya kun Allah ko baya san ka ko bai karfe ka ko a'a ba haka bane كما يظن bala'i baya nuna nisan mutum gaban Allah كما يظن الجهلة kuma yana والعوام jahilai da kuma wato gaba garin mutane suke tsammata
فالجوع kaga yunwa والغروب da yaƙe-yaƙe والدواءين da annobobi annoba annoba da yawa أكثر aksaru أكثر su في زمن الأخيار suka fi yawa a zamanin sun fi yawa a zamanin zaɓaɓɓun bayin ma wanda المتقدمين zai gabata a yanzu zamanin can baya ma da mutanen ma suka fi kirki suka fi bin Allah sosai to sun ma fi shiga cikin jarraba da bala'ai ma fiye da yanzu
وقد قال العلامة محي الدين النووي في الأذكار karab da masana shine muhiddin nawawi ya faɗa a cikin littafin al-azkar اعلم yana cewa ke sani أن البلايا cewa bala'ai قليلة ai an ga ne bala'ai bala'i bai da yawa yanzu بالنسبة إلى ما in تقدم an kwatanta da abin da ya shuɗe abin da ya gabata a zamanin magabata na bari
فقد كانت السوائد al-mashhuratu bil مشهورة في islam الإسلام ai خمس annoba da ta fi shahara a musulunci ma guda biyar ce kuma da azaman na mutanen kwaya kai
ساعون يشروي يشروي akwai tsakudin ya shira wai
بالملائكة ya shayira wai kenan bil madaini a madaini aka yi ta
في العهد النووي a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi wannan ست ست sanata ست sitti shekara ta shida aka yi wannan annoba ana ce wace shayira wai
ثم داؤون أبواس sannan an yi dawur amuwa بالشام ita kuma a garin sham aka yi ta زمن عمر زمن عمر zamanin sai na umar na kasa wa sallallahu alaihi wasallam yana halifanci sannan آه. مات فيه 25 ألفا sai da mutum dubu ishirin da biyar suka mutu a cikin wannan annobar
مات فيه أبو عبيدة بن الجراح yana abu ubaida da amir bin jarrahi aminul umma a cikin wannan annoban yau alhamdulillah na sai suka warasa kuma yana nan a nan a shan bin eh yana nan a shan bin na sai shi
وأموا- وأمواس ita amwas din nan wannan annoba ta amwas قرية بين الغزة وبين المقدس alƙarya ce tsakanin ramla da kuma baitul maqdis ramla sunan gari ne baitul maqdis kuma gari ne a san shi to a tsakanin wannan gurin amwas take sai aka sa wa annoban sunan garin ita وسمي da'una داود أبواس an sa mata sunan da'una amwas لأن الصبي domin yaro karami ma يقرر za ka ga ya haɗu da babban mutum فيقول له abuwa أبواس sai da zai sha abuwa saboda tsarin jijjin ta su da wannan annoba ce da an haɗu kai sun ba gina ta abuwa kamar da zamanin corona ne wani yaro kai wajen corona ba yaro kuma kai da rashin wayar da ya fi corona to saboda haka da shahara ta mata ka samu sun haka ko kuma yana abin da aka ebola zaɓen da na ebola ko kuma zaɓen da aka lasa ko zaɓen lasa duk da irin wannan annoba ce ke sa ta gane gari gaba ɗaya kowa ma sai ya san su saboda yadda abin ya zama ya shahara ko ya abu ya yawaita da irin wannan shi ta abuwa su gama mutum dubu ashirin da ne suka mutu shi
ثم داود الزاري sannan ثم داود الزاري sannan an yi wata annoba na ta mutu tare في زمن ابن الزبير a zamanin zai na Ibrahim da Zubair da suka zama مات فيه أنس بن مالك li a nan da مالك Ibrahim رضي الله عنه ثلاثة وثمانون
ibn من Mina ɗa ɗa guda ɗaya biyu sai da ɗa tala tama tamanin da uku suka rasu da zai na Abdul Malik a cikin wannan annoba a gidansa shi kadai Abdul Malik
أو yaran guda tamanin da uku da suka mutu a yau أو ثلاثة وسبعون ko kuma saba'in da uku
ومات به لعبد الرحمن بن أبي بكر أربعون ابنا abi bakarasa أبي بكر eh ƴaƴan sai na abdulrahman ibn abi bakarasa mutum arba'in da suka mutu a cikin wannan zama
وكان يموت على الدار كلهم a wannan annobar za ka samu gida gida guda da sun mutu gidan gaba ɗaya da ɗan da uban da kakan da jikar da waye duk sun mutu gaba ɗaya su فيزيد عليهم الغابة sai dai a zo a toshe kofar kawai da zama ce kawar su a yi a tsada a sa bulo ko a jini kofar gida shi ke nan sun zama kawar su ba za ma iya a haɗa musu gaba ba sun yawa ذلك في سنة أربعين وستين wannan ba a shekara ta sittin da hudu da hijira ma'aiki a وسمي داون الدار an samu da suna na'urar jari
ثم داون الفيزيد sannan na'urar fataya annoban yan mata سنة سبع وثمانين shekara ta tamanin da bakwai da hijira aka yi ta ثم داون sannan na'urar داون wata annoba kuma وقعد تتفق وإحدى وثلاثين ومئة
shekara ta talatin da ɗaya ɗari da talatin da ɗaya da hijira ita kuma ta abu وكان يساع في زكاة المريدين في كل يوم ألف جنازة a lokacin da aka wannan annoba ita kuma to a wani wato unguwa da ake ce su kashe muridi a kullum sai ka kira da ranar dubu kullum sai ka gawa dubu an gudu
مات أول يوم سبعون ألفا ranar farko da aka soma da yana mutum dubu saba'in suka gudu
وفي الثاني نيف وثلاثون ألفا ranar ta biyu kuma mutum saba'in da ɗoriya dubu saba'in da ɗoriya suka
وفي الثالث gudu خمد الناس a ta uku ko yake ce kawai mutane sun kare daga kawai kawai aka ce mutuwa ba su tsaye وكان بالكوفة تعاون الفتيات ita wannan tsakon da fata ya tsaku ba a kai ta لأنه بدأ بالأظهار abin da ya sake ce masa tsakon da fata ya saboda da gogari da mara an ba da بالكوفة ba su a wuri a matsara
وواسط وواسط da kuma garin wasuɗa والشام da sham da والكوفة kufa da ana haka yi ta وقال له تعاون الأشراب لما مات به الأشراب
ana ce mata tsakon da asharafi saboda mutane da yawa manya-manya maɗaukaka sun mutu a cikin wannan annoba
ولم يقع في الحرمين داعون amma dai ba a taɓa yin annoba a cikin maka da madina ba وحديثها من أنزال النووي to wannan zance duka gaba ɗaya a cikin azkarin nan ya ka ciro shi kuma nan ya ciki قال sai ya ce ومن ظن أن البلاء ينزل على العبد to wanda zai tsammar cewa bala'i yana sauka akan bawa ne وهو زاهد to wannan jahili bai gane ba عمي الكلب eh wannan ya zama wato zuciyarsa ma makauniya ce ba ya gane ba
بل يبذل العبد على حسب دينه bari dai ana zarraba bawa ne ma gwagwadon girman addini sa in kana riko da addini da shau ma Allah ya fi zarraba kama kuma ba gane ba ba wai rashin riko da addini ke sa a zarrabu mutum da bala'i ne a riko da addini ma ya fi sa a zarrabe ka yi saboda yanzu ake a da ce kai da Allah ne kuma haka yi ba
وقد قتل عثمان
ai ga an kashi sai na Usman da Affan radiyallahu anhu وعمر an kashi sai na Umar وعلي an kashi sai na Ali وابن الزبير an kashe da da Amir Zubair radiyallahu anhu duk wannan kashe sahabbai وابن جبير ha وابن جبير da kuma sai na Sa'id ibn Jubair radiyallahu anhu kashe sahabbai وابن المسبيب جلدنا shi ko ibn Musayyibi babban malami ne ku gani da shi kuma kula da aka mai للزيادي ko ko shi ma kashe shi aka yi jantan dukiya ne kashe shi aka shi ma duka kawai kula da aka dinga zauka mai ne حتى خلحت أقدامه har sai da kafadan su suka cire saboda tsabar duka wanda Allah wa الله Allah ya dade su baki da to yanzu wa'annan ka ce ba na garba sai na Usman ga shi an kashe shi kuma Ahmad da Allah ne ba sarkin manzo Allah ba ba da nuri ya cikin asirin bashar da janna kuwa ga sai na Umar kan shi ake kuwa yana cikin asirin bashar da janna ga sai na Ali cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga shi halifan mu'minin ga sai na Abdullah bin Zubayr jikan sai na Abubakar Siddiq sannan na Usman amma kashe shi aka yi ga sai na su idin da bare yankan rabuwa gaba hancin da shaka ka daga zagan kashi ga ibnu musayyib da gura da aka kashe shi kuma duka wayannan din nan manya manya ne a cikin na Allah din ma kage a shake nan ma bala'in ma ya fi samun da Allah dama ma kuma da wannan shi ba
على ita ba za su iya cewa ai tsiran da yake kusa da wuta ya fi kasuwa in ka in ka rika matsa kusa da Allah ma ya kawo shan wahala amma wannan wahalar ta ci ci kawai Allah sai ke ga juriya kai ga hakurin da shi kenan am hasibtum an tadkhulul janna ko walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin amma ni kuke kawai sai ku shiga aljanna sakaka in Allah bai san jarraba ku ya ga waye masu hakuri a ciki ba ko waye za su ci hakuri da ba su ci hakuri Allah ya yi ya jarraba ku ba haka da za a yi kika ba shi da على ku fadaka وعلى هذا akan wannan dai والذي أوصي نفسي abinda nake wa kaina wasiya da shi وأوصي به kuma أحبابي nake wa masoya na wasiya da shi هو رضا shi لله تعالى ne yarda daga Allah subhanahu yarda da Allah yarda da Allah duk abin da Allah ya so kake da shi والشكر له kai godiya ga Allah والصبر لجاري يوم الجاري لجاري على جاري.
sannan da yin hakuri a bisa abin da ya gudanar na kaddara duk abin da Allah ya gama na kaddara su ke juriya a kansa والتوكل عليه sannan kuma wato da- da da tawakkali eh dogaro ga Allah din da wani da a cikin sha'anin arziki kuma
وقد قال تعالى hanyar Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa وفي السماء رزقكم وما توعدون yace wato arzikin ku yana cikin sama ne da kuma duk abin da ake muku alƙawari ورب السماء والأرض saboda da saboda ba yake sauka shi za a zake cewa an tafi na sama wa rabbi samai wa rabbi dan tsuwa da ubangijin samai da kasai da Allah إنه لحق wallahi gaskiya ne مثل ما أنكم تكذبون wani da dora hannu a gaban ko sai zuwa ya wata siyasa Allah ya tsuwa kafirin nan ba su da kirki sai sun sa Allah ya tsuwa kawwa rabbi samai wa rabbi Allah ya tsuwa na rantsa muku da ubangijin samai da kasai inda kula haka wallahi addini da gaskiya ne Allah da gaskiya ne yanzu na ba a cikin sun kuna kan misali yadda kuke mulki kuke furta zance kin fita ta kaga bakin ku ina haka na zance ta ba mu zafa to ba za su gima eh gaskiya ne قال تعالى
ba ta da wani ya faɗa وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ba halarci mutum da aljan ba ba halarci mutum da aljan ba sai zuwa samu yace ma uri mai mai rizki ma ba da shi mai hoto ba an ziki da kinu su nema ba ba wai abinci za su nema ba duk wannan ni zan ji da shi zan ji da wannan bangaren su ne su ta ibada su zama samu kawai eh ni ba zan ba su abin da suke nema
وقال ابن عطاء suna الله bayan layi sakandar ya faɗa في cikin التنوير tanwiru آه، كما قال a تعالى inda Allah ta'ala ya ce وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبudون ba halarci mutum da aljan ba sai zan zuwa samu علم سبحانه وتعالى Allah ya sani da baraka wa ta'ala أن لهم بشريات cewa su ababen halitta din nan suna da mutuntaka a tare da su mutuntaka za ta za ta kama su ta maganar ci da sha da neman bukatar da aure da kaza kaza da bayi kuma ba za su ba lalle ba su da ana su cewa in ba su nema ba za su samu
طالبهم wannan wato bukatun suna neman a biya su ba dole بمثل in yi- in wuni ya wuce sai ka ji yunwa sai ka nema abinci ka ci ko ko bukata da biya na bukata dole in ka gaji sai ka yi bacci dole in ka kishiwa sai ka sha ruwa haka dai Mhm.
بمقصد أديانهم shi ne abin da yake kunya su تشوف عليه shan wushu alaihim wanda za su dinga shigar tattar su gaburan abubuwa su rika zuwa su wafi
تلك التلوث إلى القبور za su hana su wato gaskatar fuskantuwa ya zuwa ga wata Allah ke da ومن لهم الرزق to sai Allah ya lamunce musu arziki a cikin aya inda yake dai wannan ne zai hana su murza to bari ya lamunce musu cewa shi zai ba su arzikin su su ta bautar da kawai sai iya kafara mu ya kalima jiki dan kawai su yanke komai su koma bautar Allah tabaraka ta'ala sai hidima gare shi وكي لا يستغلوا بطلبه dan kar su shagala da neman arziki عن عبادته gaburan bautar Allah sai Allah ya ce فقال ما أريد منهم من رزق baya neman arziki daga gare su ba arziki za su yi wa kansu ba zai su saba wuta ta kawai ni ko arziki ne zan ba su أي ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم ma'ana ba ina nufin su zo su arzika wurin su bane ba wani nake neman wasu ba وقد وقد كفيتهم ذلك wani na isan musu shi بنزل كفاية da kyakkyawan isarwa وفي وجود الرماني وفي وجود الرماني kuma na ba su da da lamana ta zan ba su da lamana ta وما أريد أن ba ina يهموا nufin su ciyar da kansu bane يعني على القوي الصمد ni ne kakkarfa ni ne abin da ke da bukatar da Allah الذي يدعمه yuttaqimu wa la yu'amu shi yake ciyarwa ba a ce da shi
ولذلك أخذه بقوله hakima تعالى bushe sai Allah ya koya wa wannan magana kuma da faɗin sa إن الله هو kuma da za ku san الرزاق kowace mace Allah shi ne mai arzuta kuma a wace kaifi ta mara kuta ara أي ما أريد منه mana ba su nema daga gare su su bayi an gaza ba ku da zama azurta kawunan su ya ni anar domin ni ne mai rasa azurta su ma uridu an yi imun ni ni ma wani a gidi muni ba ina nufin kuma su ce da ni ba ni ya ni ana zulkuwa domin ni ma wajen ƙarfi ne ba na buƙatar ci ko sha
kuma da mulkuwatu ni ni wanda yake ni wanda yake zai da ƙarfi a zafin kansa kuwa nabiyu ai mu da shi ne wannan an alfi da ama gaba a ce za a ciyar da shi وتذمرت هذه wannan الآية aya kaga ta kunshi ne الضمان ta kunshi ramana ga للعباد bayi بوجود أسباب cewa za su samu arzikinsu قوله da Allah تعالى Ubangiji ina Allah huwa nasabu إنه ربنا وألزم المؤمنين المؤمنين kuma ya nuzumta wa muminai أن da يوحدوا tsayin tashi shi Allah في رزقه a cikin arzikinsa وألا يضيقوا شيئا منه Allah yi bifu
وألا يضيقوا شيئا منه إلى خلقه kar kuma su raba wani abu daga Allah din ya zuwa ga halittarsa وألا يضيفوا ذلك إلى أسبابه kar kuma su raba abin ya zuwa ga dalilinsu ko su ce kokarin su ne ba su ko wani abu وألا يسلموه kar su إلى kar su أسبابه raba shi zuwa ga neman su kokarin su ko wahala su ce ai dan muna wahala ne dan muna zuwa kasuwa ko dan muna noma ko dan muna kaza muka samu ko dan muna aiki duk ba dan wanda ka samu ba a Allah ne kawai kaza Allah cikin komai
والمؤمن shi mumini يحمد الله ya ta تعالى gode wa Allah tabaraka wa ta'ala إذا وجد قوت يومه huta yaumini ya samu abincin muninsa للجيل ta annuke ba ta dan ta annuki ba
وقال صلى الله عليه ba وسلم kai wa Allah yayi ya rika ganin kamar shi wa kansa ba haka ne ba kai ta annuki eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance أكثر طعامه التمر والماء mafi yawan abincin sa ba ruwa ne kawai da da da da biyu mafi yawan manzo Allah yake cikin وإذا لم يجدوا kuma manzo Allah bai samu duk ruwan da biyu ba kuma صبر sai hakuri ma shikenan و- و- وشد على رأسه الحجر kawai sai ya samu dutse ya daure cikin sa na girka dan nan nauyi nauyi sai sai wanda da shi وقال أحيانا لا يجد جزء أكل to kana a hayana la yajid bil akan جزء أكل manzo Allah wani ما lokacin baya samun abin da zai ci wanda zai cika cikin sa da shi har ya koshi يجيد الليالي sai ya kwana na darare masu yawa a jajjere خاوية yana mai daɗin cikin sama mai sama abinci ba وأهله لا يجد عشاء amma ga iyalinsa su ma ba samu ko da abincin dare ba kan dai dogo bai sani ولذا يجد الحائل Kawai, amma kin faɗin abin da mai faɗa yake faɗa ya ce ولو كانت الدنيا جزءا للمسلمين جزاء جزاء للمسلمين إذا لم يكن فيها معاش المظالم فقد جاء بها أنبياء كرامة وقد شرع فيها بنود البهائم ولو كانت الدنيا inda duniya ta kasance جزاء mm, للمسلمين samun duniya da sakamako ne ga mai kyautu da aiki a ce in mutum ya kyautu da aiki ya yi biyayya Allah ya yi ibada ya yi kokari a cikin gun Allah shikenan sakamakon da Allah zai ba zai wani ya rasa masa dukiya ya samu arziki a duniya ya samu kuɗi ya samu motoci ya samu gidaje ya samu kaza da wannan sakamakon gun Allah ne إذا to da kuwa لم يكن لظالم فيها معاش da wato azzalimi bai samu abin da zai ci ma a cikin duniya ba ba in dai wannan ne to sai azzalimi ya waye gari ma abin da zai kai wa ke samu bai samu ba in dai shi ba Allah ba ya tsawada ko duka baki da لقد جاء فيها ai الأنبياء والكرامة kaga annabawa dai sun ji yunwa kuma a cikin duniya to yanzu wannan jin yunwar annabawa su kwana da yunwa ba su ci abinci ba girmamawa ne ko lakanta wani a karamata girmamawa ce daga Allah Allah sai ka ga annabi Musa an tafi da gare shi ganyen bishiya mai ashi ne a bacin sa saboda ba shi da shi abar talauci da ganyen bishiya yake ci a ke zago ganyen bishiya ya ci yake nan shi ne a bacin sa har sai da aka ce wato fatar cikinsa ta zama koriya in ya tsaga rigar sa cikin wanda suke yanzu koriya ya zo kuma za mu sai mai yamushe yanzu wannan a ce wani kan tawa da kuku ne rabi ni ne ma an zanta ilai na sai bai hadu da kake a tsawo don sai wata wata ma kage suna karamatin da girmamawa ne وقد شرع فيها بنود البهائم amma kuma nan ga cikunan dabbobi dabbobin da yake nufi a nan su ne kafirai da munafikai da azalimai wanda ba su Allah ba su kuma cikin ta cike ya bulbul kaga cikin ba rinjime ne eh sun yi kasan tumbi ma sun tuka shi kan kuma suke zuwa jin awada su suke samu ba wani wahala amma kuma suna da wasu Allah su dawo amma kuma da kike da Allah kamar Allah ba gashi yadda Allah ya yi wa su su hana su ma su samu ne ci gaba da وينبغي للمؤمن ya kamata da ka mumini نظر الالتجاء إلى الله ya gaskata wajen fakewa da Allah وكثرة التضرع إليه ya yawaita an da kai da kuma shaggobe wa Allah tabaraka wa ta'ala والدعاء بليل الفرج فرج da kuma addu'a ta neman yayewa in ya samu kansa a musiba للناس ga kansa a yayi masa ولسائر أهل da الإسلام kuma sauran musulmai duka والتعصر بما ورد عن النبي صلى sannan ya الله عليه وسلم dinga katangance kansa da abin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam na addu'o'i
ودعاء الصلاة عليه da kuma da goma yin salati ga manzo Allah din وخصوصا بذات الفاتحة balle ma dai salatul fajr ma gode ka musamman ita النبي عليه saboda manzo Allah السلام sallallahu alaihi wasallam مفتاح shine الرحمة mummunar rahamar Allah والخير da kuma alheri duka والملك والملكوت a nan duniya ko in ce a rayuwa ta sarari da kuma ta koyi mulku halitta Allah ta sarari malakutu halitta Allah ta koyi amma khalqu da amurka ya lalata khalqu walama wata baraka Allah ba shara ta duba
ولا بأس بحفظ هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه ba وسلم laifi ma mutum ya kiyaye wannan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ya kiyaye وهي وإن كانت سورة الفاتحة wannan salati da nake cewa ku kiyaye shi ko da yake dai bai kai salatul fati a daraja da fatima ba
لما هي العديدة salatul fati ta yi mai tukuncin kau da zango mai yawa بالفضل a fadala dai وقدر amma tare da haka shehunnai sun faɗa cewa أنما من duk قالها wanda ya faɗi wannan salati في a مهم cikin wani al'amari muhimmi أو ko نادر wani bala'i da ya sauka ألف idan مرة mutum ya maimaita wannan salati sau dubu فرد الله تعالى to عنه Allah zai yaye masa wannan bala'in da yake ciki ko kuma wannan damuwar ta Allah zai yaye ta وذلك ما هو له to kuma sannan zai riski abin da yake Allah ya rubuta masa da ya zai samu ومن أكثر منها wanda ku yawaita yin wannan salati ومن a داود zamanin da ake fama da annoba misali آمن منه to shi kenan zai kubuta ya aminta gaban wannan annoba ba ta kama shi ba ورغنا ركوب البحر آمن من الغيب إلى غير ذلك kuma wato eh, hawa kogi ma in mutum yana karanta wannan salati wanda yake tafiye tafiye a cikin ruwa to zai fi zama wato ya kubuta gaban nutsewa a cikin ruwa hadarin nutsewa a ruwa Eh, da dai wasu abubuwa da irin wa'annan su da yawa wanda suke wato wato fa'idoji na wannan salati mutum yana yin sa wani salati ne ne ne وهي ga salatin yadda yake اللهم صلى على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وترشدنا بها جميع الحاجات وتعيننا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتمكننا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات والنسيان سوى اللهم يا أبنجي كثلاثة لأمتي تشبه مع النبي محمد ثلاثة تنجينا بها ثلاثة ذلك خيرا دمو بها لإتاء من جميع الأحوال والآفات خيرا دمو لك ذكرا هالايه لكم واسو إلولي وتكبيرنا بها جميع الحاجات كما كبيرا ما ذكر مقاتولة والنان ثلاثة وتطهيرنا بها من جميع السيئات tsarkake kuma da tsarkake mu kuma wato a min jami'in sayyati daga dukkanin abubuwan da suke wato wato wato munana da tsarkake mu daga wannan sarfa mu lafiya in daga alaƙar da shi sannan ka ɗauka mu yanzu a kawai ya ɗaukar darajoji da wannan salati wato ballu mu lafiya ka sarka ya ce sannan ka isar da mu kuma mafi wato makwarar gaya makwarar inda za a iya kaiwa ka isar da mu wani darajoji da albarkar wannan salati min jami'in khairati sai ga dukkan alkhairai ka isar da mu kuma ya ba da mata a nan rayuwar duniya da kuma lahira bayan mutuwa duka shi ya idan ne ya ci gashi ta ba shi ta ina kan da ruwa yanzu da fitin wa ko da ruwa wala ka wannan izini ne da sunan da shi da Allah kaga mun samu izini ne ko insha Allah ma dai sai mu roƙa ba dan da mun izini ne tafsirin izini muke so a kan salati na ce muna neman tafsirin izini a kanta alhamdulillah alhamdulillah وهذه الخصائص wannan wato hususiya wannan har- wato hasa'is ke mace ke masannan التي ذكرها بعض العلماء wanda wato sashi daga cikin malamai wato suka suka suka suka suka wato suka wake ta أما للجماعة حفظها to su ma amana ce ga wanda ya kiyaye su wannan bai da za a karanta hususiya ce ta manzo Allah ke bace ke bace abubuwan da manzo Allah yake banta da su wani bai da su sai shi to wanda daga cikin wanda ya waye ta wannan hususiya ta annabi to su ma an ka karanta ko ka haddace ko ka dauke su a rubuce a cikin kamar laya ko nawo su ma wannan amana ce gare ka
من شر الله gaba da sharrin wuta ba ta kona ka ba وصلاته kamar a ce gobara ko nawa wasu ra'ayin haka na barayi in mutum ya rubuta wannan ma ya muka da gidansa shi kenan barawo ba wani shiga ba وكل من نبي da dukkanin wani bala'i ma jikin mota ma ana rubutawa sai a sai a maka ne ko ke lamma mota ko ruri a rubuta wannan bai tuka ji a sai da za saka duk amana ce gaba da duban hatsari da wani barayi sun Allah zai Allah zai kiyaye وهي
wannan khasaisu ga sai da shi gaba shi ne da shi لم يعترف قتلها مطلقا ابدا وما جزاء واصلا قيمه الزمن منه الدوام بل التهرب وما وقع ذبابة ابدا في جسم الحسن بحلفه كامام الرؤية ثبتت ولا يرى ضده في الشمس ذوبة كتفاه قد ألتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سجادا ببخشة هذه الخطايا تفاوضها تكن امنا في شر ذات وضلال ومن مهن لم يسلك لم يعتدم قد آها maza Allah sun san bai taɓa yin mafarki ba irin mafarkin da mutane suke sun girma sannan balaga take zo mutum yana yin wani irin mafarki da irin wani mafarki maza Allah bai taɓa yin sa ba gaba da sallah وتذكر kwata kwata أبدا abada bai taɓa wannan mafarki maza Allah bai taɓa yin وما تساءل maza Allah bai taɓa yin hamma ba أصلا kwata kwata bai taɓa hamma ba في هذا الزمن tsawon zamani wanda Allah har yi gama rayuwarsa Allah bai taɓa yin hamba ba saboda hamba daga shaɗani Allah bai taɓa yi bayan hamba من هو من هو الجواب فلا تعلم dabbobi ba su taɓa gurin annabi ba kowace irin dabba za su zo wurin manzo Allah su zauna da shi dai manzo Allah ba ta tsoron sa ba dabba take tsoron manzo Allah kai yanzu ka tuwo dabba yake gudu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba dabba take gudu daga gare shi wannan ma musu sirri ce وما وقعت غابة haka na kuda bai taɓa sauka ba أبدا kwata-kwata في جسم هذا a النبي jikinsa mai mai kyau sallallahu alaihi wasallam domin shi kuda yana sauka ne a gurin karanta da ya sha karanta Allah ya hore mashi shi kuma zalla ba karanta a jikinsa saboda haka kuda bai taɓa hawa jikinsa ba sallallahu alaihi wasallam
بهذه رؤية manzo Allah yana gani ta baya كأماني kamar yadda yake gani ta gaba أبدا wannan haka ya tabbata su zalla yana gani ta baya saboda ta bai gaba ولا يرى جسمه kuma ba a la yara zilluhu جسمه zufatin zufatin ma'abocin hankali ko dabara ko wayo duk dabarar da bakwasa la ya ra zilla ko zai yi noma Allah fi shota cikin rana ba kuma Allah yana cikin haske ko ba ya yi noma saboda shi ba haske ne sallallahu alaihi wasallam فتفاعل ألتا kadibahu kafadin manzo Allah kar alata kauman sun daukaka akan mutane idan manzo Allah yana zaune tare da mutane to in ka taho shi zaka fara ganin tilin kafadin su kafin tare kowa saboda da ya zauna sai zama kira kowa tsawo sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana tsaye sai kira kowa tsawo wannan mu'jiza ce ko mu'jiziya amma ba wai lalle ne tsawon haka yake ba in kun rabu to in ma farwa zaka zama kaje ka zama farwa shi ko zalla kuma ya sai kira ba amma in kuna haɗe kai da annabi to ko ka kai tudun farwaya wallahi ta fara ganin sai kawai Allah wannan mu'jiza ce سر يا ذا بمتتلي kuma ka siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an haife shi abin yi wa kwagwano عند الولاية yayin da aka haife sai za ka haifi manzo Allah to abin yau gwaro aka yi shi ba wanzu abin da yau manzo Allah shari ba haka ya zo da ma da gwaro sallallahu alaihi wasallam هذه القصائد wayannan su ne hususiyoyin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ما قالها to ka haddace su ko ka kiyaye su ko ka aje su abunka يقول أمانة za ka zama amintacce in kai haka من شر da الناس sharrin gobara da والقربات kuma barayi ومن دين daga dukkan ruwan musibu ma da suke auka mutane ma za su kiyaye za su guje gaba su za su auka mata su ka kiyaye
وللسلامة من أهوال الدنيا والآخرة
haka na dan mutum ya kubuta ma daga masifu da tsorace-tsorace irin na lamarin duniya da lahira أن يقول to mutum ya iya ya iya karantawa safe da yamma sau uku ya karanta ne أعرضت Ya karanta wannan. ya karanta wannan addu'a safe da yamma sau uku uku gashi nan za a karanta sai أعرضت لكل هوالي حوزين.
حولي القول في الدنيا والآخرة لا إله إلا الله a محمد رسول الله adattu la ilaha illallah muhammadu rasulullah na tanaji kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah da kulle haulin saboda duk wani firgici ko tsoro alƙahu wanda zan gamu da shi duk duniya wal akhirah duniya da lahira ولكل هم وغم ما شاء الله na tanaji kalmar ma sha Allah da kulle hammin wa gammin da dukkanin bakin cikin damuwa
ولكل نعمة الحمد لله na tanaji kalmar alhamdulillah ga kowace ni'ima kuma
ولكل خائف وشدة الشكر لله na tanaji kalmar shukurullahi godiya Allah ta tabbata da kulle raha'in wasu da dukkanin wata yarwa ko kuma tsanani
ولكل عاجبة سبحان الله haka na tana da kalmar subhanallahi ga dukkanin wani abun mamaki ya faru
ولكل ذنب أستغفر الله na tana da kalmar astaghfirullah ga dukkanin wani zunubi ina neman tuba ga Allah ai neman gafara ga Allah ولكل مصيبة إنا لله na tana da وإنا إليه kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kowace musifa ولكل ذنب حسبي الله na ta da kalmar hasbi Allah ga dukkanin kunci ومن كل قضاء وقدر توكلت على الله na ta da kalmar na dogara ga Allah tawakkaltu Allah kenan da kulli qada'i ga dukkanin wani kunci da Allah ya dasar wa kadar da abin da ya kadara ba ومن كل طاعة ومعبد لا حول na ولا ta قوة da إلا kalmar بالله la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa na ba karfi ba da bara sai ga Allah madaukaki wanda yake mai girma to na da wannan kalma ga dukkanin wani gun Allah da kuma sako na aikata
ومن كل حاجة وسكون بسم الله الرحمن na ta da الرحيم bismillahir rahmanir rahim ga dukkanin motsi ko shiru
بسم الله ما شاء الله bismillah ma sha Allah لا حول ولا قوة إلا na wanda mutum za su بالله lalazi wannan shi ne kashe asa don mutum zai kanta wannan safe da ya masa uku duk wani masifa ta duniya ya ya kusa da wannan
الذكر بكل أنواعه shi zikiri ne da dukkan nau'o'insa baki daya نافع للعبد mai amfani daga bawa عاجلا وعاجلا daga a lahira ko a duniya duka إياه saboda haka na hu na na na hane ku dishi والتبرع عنه na hane ku gabar da kana gabaran zikiri وفي القرآن wa bin zahabil ibris ya zo a cikin zafin azhabul ibris ما نزل abinda nasu sai ke cewa قال ابن الزنزي
ibnu tazin ya ce الذكر أنواعه zikiri nau'i nau'i ne ولكل واحد خارج kuma kowanne sai yana da kebance kebancensa وثمرته yana da ‘ya'yan itaciyarsa أما shi التعليم dai hailala da ake la ilaha illallah la ilaha illallah وثمرته التوحيد الخاص to ‘ya'yan itaciyarsa ko amfanin gonarsa shi ne wato tsayan da Allah ya kama tauhidi wanda yake ke batacci shi ne ma'arifa وأما التوحيد العام amma shi tauhidi magama wato gama gari kuwa فهو حاجز لكل مؤمن to wannan yana afuwa ne ga dukkan mumini wannan kowane mumini ma yana samun wannan وأما التكبير amma takadiri ko kabbara kamar bari فثمرته shi التعظيم ko ‘ya'yan wato amfaninsa ko kuma ‘ya'yan itaciyarsa shi kuwa shi ne girmama Allah subhanahu wa ta'ala وبعد الحمد والأسماء التي معناها الرحمة amma godiya ga Allah da kuma sunan nakin Allah da akan karanta wanda ma'anar su suke nufin rahama da والإيمان kyautayi kamar الرحمن misalin sunan Allah ar-Rahmanu ka dinga zikiri da shi والرحيم ko sunan Allah ar-Rahim ka ta zikiri da shi ko sunan والكريم Allah al-Karim الغفار ko sunan Allah al-Ghaffar وثمرتها na'am وثمرتها to ƴaƴan itace su shi kuwa الشكر shine wato godiya ga Allah وقوة الرجاء da kuma samun wato ƙarfin kwaɗayi ga Allah da والمحبة ƙarfin soyayya ga Allah فإنه موجود mai kyautatawa معقوم abin so ne mutum yana yin kyautayi abin so ne لا wannan محالة ba wani ko ba wani ko na muhala dole ne sai ya samu sai ya samu wannan soyayya da Allah in ya kyauta aiki وأما الحوكلة amma haukala da hasbala ma'ana haukala shine la haula wala quwwata illa billah ma'ana hasbala shine hasbunallahu wa ni'mal wakeel mun gane فصلتها su ba abin da suke gadon wa mutum yana yin su التوكل على suna الله gadon masa dogaro ga Allah ne والتكوين إليه da kuma wato miƙa lamari ga Allah والثقة da amincewa ga Allah وأما الذي shi ko salati na manzo Allah salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in وصلتها mutum yana zunciyar salati shi ko abin da yake gadarwa شدة المحبة yana gadar da tsananin soyayya cikin annabin واتباع da السنة kuma bin sunnarsa وأما الاستغفار shi ko istighfari in kada zunciyarsa وصلته abin da yake gadarwa الاستحقاق shine yana gadar da wato daidaito akan jin tsoron Allah والمحافظة على جل التوبة da kuma kiyayewa bisa sharɗan tuba وهذا كله duk wannan fa baki ɗayansa مجموع في الذكر ya haɗu a cikin zikirin fardu kuma an ɗauke shi وقولنا shi ko zikirin fardu shine ka dinga cewa Allah Allah Allah Allah Allah Allah duk wannan abubuwan da aka faɗa ya haɗa cikin nan
وذلك saboda girman sunan zalika huwa al-ghalib wannan faɗa ma shine makura shine shine ma ƙololuwa in ka samu zikirin fardu ma shi kenan da ya kare هو إليه المساعدة kuma yanzu gare shi makura take ma والتوحيد الخالص tauhidi wanda yake wato ke batacce kuwa أن الأعمال ala أفعال kullu hamil Allah الله تعالى shine mutum ya ganta aiki in ya faru daga Allah ne ba da gare ka ba kai ba kai a ciki وعمله
shi kadai ويجعل ذلك بطريق الكشف mutum ya rufe ganin hakan ta hanyar kashe لا بطريق الاستدلال ba ta hanyar kafa hujja ba إن طريق kuma الاستدلال hanyar da zirari ne kafa hujja عادة دخول المؤمن wannan ko da mu'mini ma yana samun wannan شخصي إلا من بلده to wannan shine karshen magana da aka rubuta cikin wannan tsami na iblis
ولا تأكله حرص يوم يمات الأسامة to duk wanda bai iya haddace abubuwan da aka faɗa a baya ba ya kasa haddace ba zai iya yi wannan to ya kasa ba هذه إخلاص وأيام شاشة.
وقولتين ya kishe shi zai zai ta kurhu Allahu da farki da nasu ma سواء هو صاحب safa da yamma ina karantawa da ta hausari dan bi dan neman tsari وكذلك أقول بكلمة بكلمات الله تامة في كلمة هذا haka na kun yana karanta qul bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa cewa ina neman tsari da kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala suka ku daga sharrin da abin da ya halitta to ina karanta wannan ma yayi بسم الله الرحمن الرحيم bismillah kwanta ne ko ya raka wata zaka shiga bismillahir rahmanir rahim بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في da الأرض sunan Allah wanda ba abin da yake cutarwa in an haɗa shi da sunan Allah a nan ban ƙasa ba abin da suke kada da sunan Allah ولا في ko السماء a cikin sammai وهو السميع العليم shi ne mai jigo masani وأما من كان عاجزا عن ذلك wanda kuma duk ba zai iya kansa duk wannan ba dai har yau كله duk wannan zai ba zai iya ba har ma'awul zainab ma da ihlasu ma ba zai iya ba وكله الله الذي في السماء والسائل to na da maza ba da yau ban da rika tijjaniya ya ce da wazifa inda yana yi da alawiya wannan ma sun ishe shi ma ya kubuta eh kuma yasa idan ka da goma da sarki shi kenan wannan sun ishe shi kenan ya isa ma ka hasu
ولا خير ba wani alheri في مخالفة عالم جاري a cikin ka dinga cuɗanya da ba abokan jihadi wato jayayya a zauna dinga musu ba kai da ba da biyu ba wani alheri a cikin wannan sai za ka gaba ma ɗaukar mana hajjar rabbi sai ka rabbi ka mutum ya ɗauki hajjar hanyar rabbi shi wani sai kuma mulki duniya wasa suna ta faɗa wannan kullum mutane gani sai ban wasa da ba ka ganima Allah kiyaye ba ruwanka da wani rabbi dan sauraron maganganun mulki ma sai ya mai da kai mulki da karama kana saurara yadda sun ka ba su hujja to ƙarshen kai wasa wanda zai dinga sun zuciya ka ba sani ba za ka ji ta faru
ولا وفاء في الأوامر haka na ma abota auka waɗanda hisabi din nan ka dinga zama kana koya a gurin saboda akwai hisabi kimi da shi musamman daga amawa wanda ba su tsallake yi dokin alhaz ba ولا تسيء والتحرج balle kuma a ce ka zauna kuma da da masu matsafa da والكفار bokaye kai a kudu da bai
والدار mai cutarwa dai النافع kuma mai amfanarwa هو الله shi ne Allah kuma za ka wata yi wa za ka kuma wani abu kuma sai ka tsawa shi ne ke amfanarwa والوسيلة رسول الله tsarin mu zai ga Allah kuma za Allah ne أستغفر الله لي don ولكم haka ina nemo wa kaina gafara Allah kuma ina nemo ku gafara Allah
وأسأل الله ina تعالى roƙon Allah tabaraka wa ta'ala لي gare ni ga kaina kenan wa lakum kuma ga kanku ina roƙa muku Allah أن يكفر أعينكم cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya idanun في a الدار duniya da lahira وأن يولد لي ولكم ina fata wa kaina ina fata wa kanku kuma وأعرف إذني Allah ya ba mu mazahari na buwaya وأجراني da kuma mazahari na girma wato alfama وأتوا إلى إسلامي da kuma wadata cikakkiya السلام عليكم ورحمة wa الله alaikum وبركاته.
salam wa rahmatullahi wa barakatuh Ibrahim لا da تزال Allah أبناء إسلامي أعامل عام عرفوا وتسجع وتبادلها وكيل إدريا shekara ta dubu ɗari guda sun tafi da hijira alhamdulillah ku gode Allah malamin malamin sai ka cika da kauri eh ana ife mu da muke karatu malamin sai ne mana bishara wane mutum kamar yadda an ji dai wajen sati da muka magana akan jawahir da sai da shawar dalla ya ce to gashi nan zai fito kowa ya siya dan karma hajjar iba ke wajen da zai hajjar iba kowa ya siya dan karma wato a bar wanda ya buga da asara to da ka shawar nasu ta kowa sai ya siya to har ma ya faɗi wanda ya buga shi ce sharifi sai ne muhammad ko ɗalib ko shi ne ya buga to wannan shi ne bugun gashi kuma tsarin zai ja mana cewa shi wanda yake hannun da dama mallakar shi ne kuma jihar da lamu da hannun malam kuma san da shi kuma hannun shi kuma hannunsa da sanya kado to ga shi kuka yi mana kawai ta zai mutu da shi don magani mai tabar rike da shi to ga shi a ta nusu har ma waccan din ce da aka faɗa shi yake faɗa cikin wasiƙar da ita ce gasa su da ka ɗan uwa ya ishe mu alheri da mun gani ga shi ba zan karanta layi biyu kawai a cikin yadda kama tabar rike ko insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سر الزيت ترجمان الأسماء والصفات سيدنا محمد خير البريات وعلى آله وأصحابه النبي وفضل المنزل وبعد الحمد لله هو يريد يقول ما في أعصاب
آمين آمين
Assalamu alaikum.
akwai rana ita wallah kyau za a iya zama da kuwa ko da ko tafiya da bana nan ko kuma Allah ya kai mu to radab ta zo dama kamar da aka saba kuma wata radab ya zo a fasar diwani muke yi. to za ka insha Allah a sa'a ita bana nan ba ka ranar litinin ta sama kenan to za mu fara karatun fasar diwani to haka za a ci gaba da kuma har zuwa ƙarshen radab amma a tsakanin hakan duk kuma alamun tsaro to tare da sata za a karanta insha Allah wanda za a yi kenan Allah ta rubuta assalamu alaikum
Ba da lafiya.